عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقلب دون معرفة غايته نهاد القلب زام كما كراتم من أشفاء الشفاء بتاريخ وقوج المصطفى زام دورا درس مدكا عند مكوانا إن شاء الله ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقلب دون معرفة غايته نهاد القلب يا رجسين جرم وعد الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم da kyauta da Allah ya wa annabi da kuma shi biyayya da manzo Allah yake wa annabi manzo Allah kai yake wa Allah wanda dukkan niyadul qalbi duk zuci abinda zuciya tana taya da shi za ta iya yankewa ba tare da ta san ƙarshen wannan girmamawa da Allah ya yi wa annabinsa ba da kuma ibada da shi annabi yake wa Allah قال مثل وجهي ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤاتم بهذه الآية وهاتاه من ذلك بل كان مخيرا wasu nufi ɗawashi yake wasu mutane masu fassara a cikin masu tafsiri suka ce manzala su sallama an zarge shi ne a wannan aya ma'ana kaman Allah ya yi zargin sa me yasa afa Allahu an kalima azin talahum me yasa Allah ya musu manzo Allah sallama yayi wa wadannan munafiqan izini sai mai littafi ya ce wa hashahu min zalika ai Allah ba yayi wa annabi haka sallallahu alaihi wasallam a'a an ba shi zabi ne in kana so kai musu izini su zauna in kana so ka sa su dole su je yaƙi falamma azina lahum alamahu Allah ta'ala annahu law lam ya'zal lahum laqadu li nifaqihim wa annahu la haraja alayhi fil izni lahum sai yake yayin da kuma manzon sallama ya musu izini din sai Allah ya sanar da shi cewa ko bai musu izinin ba ba za su je yakin ba zama za su yi za su zauna zama za su yi ba za su ba za su je yakin ba saboda su munafikai ne kuma manzon sallama ba shi da laifi dai yayi musu izini qala al-faqih al-qari wa faqahu Allah ta'ala يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمام شهوته خلقه أن يتأدب بآداب القرآن في قوله وفعله ومعاداته ومحاوراته فهو عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية وليس أما هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل المستغني عن الجميع ويستثير ما فيها من الفوائد وكيف يسدى بالإكرام قبل الأكل وآنس بالأكل قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب نعم آه الفقيه الغالي ما يدتا في كينا الغالي إياد الله يدافع بشيء واجبين أكم مسلمي وندا zai yaƙi kansa zai yaƙi ransa kuma wanda zai hori ɗabi'unsa a kan ragama ta shari'a ya ladabtu da laduba irin na ƙur'ani a cikin maganar ƙur'ani da maganarsa shi musulmi da kuma aikinsa da yadda zai bayar da labarin annabi sallama da yadda zai muhawara da manzala sallama ma'ana in zai yana mai da zance to duka wajibi ya ladabtu da irin ladabi irin na ƙur'ani domin shi ƙur'ani shine asali na dukkan ma'arifa ko kuma sanin Allah na haƙiƙa shine kuma dausayi na laduba na addini da na duniya saboda haka shi musulmi ya kamata ko kuma ya wajaba gare shi ya lura da wannan irin tausasawa mai ban mamaki da Allah yayi a cikin tambaya Allah ne yake tambayan annabinsa kuma Allah nan shine ubangijin halittu shine mai ni'intawa kowa shi mawadaci ne daga barin komai kuma sai mutum ya ga yadda Allah ya fifita mutum ya ɗauki fa'idodin da Allah ƙur'ani wanda ƙur'ani ya fifita a ciki fa'idodin da aka samu a cikin wannan magana yaya Allah tabaraka ta'ala zai wa annabi magana amma sai kaji yana girmama annabi a cikin maganar kafin a kawo maganar zargi kuma sai Allah ya sanar da cewa an yafe ya fara kawo maganar yafewa kafin a ambaci zunubi in ma da a gadara akwai zunubi damuwar zunubin Allah ya ce ya yafe zunubi الله تبارك وتعالى يأتي ولولا وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا قال بعض المتكلمين عاتب الله الأنبياء صلوات الله عليهم بعد الزلات وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائع المحبة وهذه غاية العناية yace Allah tabaraka ta'ala yace wannan aya masu masu tauhidi wani wasu daga cikin masu tauhidi ayar da Allah yace ba don na tabbatar da kai ba da ka kusa da ka kusan kusa kaɗan karkata zuwa gare su gare su abu kankani to shine a cikin masu tauhidi wani yace wani yace Allah ya zargi annabawa yakan zargi annabawa Allah ya kara musu tsira da da salati salawatullahi alaihim tsiran Allah ya tabbata gare su Allah yana zargin su bayan sun aikata abu Allah ya ce kai kaza manzon mu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya yi masa magana kafin ma abun ya faru sai ce sai Allah ya ce gashi nan abu kaza ne da ya so ya same ka ba zai same ka ba saboda ya zama shine mafi tsananin ƙarshe kuma shine kiyaye sharadi na soyayya tsakanin annabi da Allah wannan shine ƙarshen kulawa da Allah yake kulawa da annabinsa sun manzur kai fa bada bi sabatihi wa salamati qabla zikr ma atabahu alayhi wa khifa an yarkana ilayhi fa fi asma'i atbihi bara'atuhu wa fi dai takwifihi ta'minuhu wa karamatuhu yace ka duba kuma yaya Allah ya fara da tabbatar da annabi yake laula an sabbatnaka ya tabbatar da shi mana ba zai karkata ba kenan kuma Allah ya amintar da shi sannan kuma kafin wannan ka ambaci ma fa abinda ake so a zarge shi akai din in ma zargi ne kuma wanda ake son karya karkata zuwa gare shi to sai Allah ya ce ya tabbatar da shi ya kubutar da shi abun ba zai faru ba to kaga kenan idan ma an ce zargi ne to a cikin zargin nan ne kubutarwa ne kuma amintarwa ne a cikin tsoratarwa in ma da tsoratarwa ne to amincin ne a cikin tsoratarwa ba tsoro ba ne aminci aka sa da kuma girma annabi wa misluhu qawluhu ta'ala قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Allah ya ce na san abin da kafirai suke faɗa yana bata maka rai a'a kai haƙuri ba kai suke ƙaretawa ba ayoyin Allah ne suke musawa domin ba su ƙayyata annabi ba su sallama al'ayata qala ali radiyallahu anhu qala abu jahl lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna la nukazzibuka walakin nukazzibu ma jita bihi fa anzala allah ta'ala fa innahum la yukazzibunaka al'ayata sai na ali Allah ƙara masa yarda ya ce abu jahl ya ce abu jahl ne ya ga annabi ya ce masa mu fa ba kai muka ƙaryata ba kai mun san kan mai gaskiya ne tun manzala sun tashi sun san mai gaskiya ne yace wai mu in ji shi shi abu jahli yace su suna ƙaryata abinda manzo Allah ya zo da shi ne walakin nuka zo bima ji ta bihi sai Allah ya saukar da wannan aya yace to ba kai suke ƙaryatawa ba ayoyin Allah ne suke ƙaryatawa faru ya annabi sallallahu alaihi wasallam lamma kazzabahu qaumuhu hazina wa ja'ahu jibril alaihi salam fa qala ma yazunuka qala kazzabani qaumi wa qala innahum ya'lamuna annaka sadiqun fa anzala Allah ta'ala al-ayata kuma an rawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mutanen sa suka ƙaryata shi kafiran Makka sai yayi bakin ciki Jibrilu sai ya sauka ya zo yace menene yake saka bakin ciki sai ce mutane na mutane na ne suka karyata ni sai Jibrilu ya ce masa amma ai dai sun san kai mai gaskiya ne sai Allah ya saukar da wannan aya fa innahum la yukazzibunaka fa innahum la yukazzibunaka walakinna zalimina bi ayati llahi yajhadun wa fi hadhihi al-ayati manza'un latiful ma'khadh min tasriyati ta'ala lahu sallallahu alayhi wa sallam wa iddafihi fil qawli bi an qarrara indahu annahu sadiqun indahum wa annahum ghayru mukazzibina lahum wa ta'rifuna bi sidqihi qawlan wa i'tiqadan wa qad kanu yusammunahu qabla an-nubuwwati alamina fa dafa'a bi hadha at-tagriri irtimadu nafsihi bi simati al-kadhibi thumma ja'ala zamma lahum bi tasmiyatihim jahidina zalimina so shine Allah ya saukar da wannan aya yace wannan a cikin wannan aya akwai mariƙa da Allah ya yi mai taushi mai sauƙin makama na bawa annabi haƙuri sallallahu alaihi wasallam na ya rasulullah kai haƙuri kuma da tausasawa annabi magana ya kawo ta a cikin sauƙi ya tabbatar masa cewa a wajen kafiran ma fa mai gaskiya ne a wajen su ba abin karetawa ba ne kuma su da kansu sun yarda cewa mai gaskiya ne magana sa sun yarda mai gaskiya ne kuma sun yi itikadi lalle shi din mai gaskiya ne kuma kafin wannan ma da tun kafin annabta ma al'aminu suke ce masa amintacce to shine zafin abin da zai ji a ransa sai sai ya kasance ya gogu zafi na cewa za su ƙarya sun ƙarya tafi din nan to sai ya daina jin zafi ya ga ba ƙarya tafi ba sai aka sanya zargin su aka zarga to saboda Allah ya ce musu jahidina walakin zalimina bi ayati la yajhadun azzalimai ne kuma masu musun ayoyin Allah ne fa ta'ala sai Allah ya ce walakin zalimina bi ayati la yahdun azzaluman nan suna musu ne da ayoyin Allah ba kai suke musawa ba kuma suna kareta ayoyin Allah ba kai suke karetawa ba وهاشاه من الوسم من زال صلى الله عليه وسلم تركي الله يكي يشبا ليفي وروقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة الظلم إذ الجهد إنما يكون ممن علم الشيء ثم أنكره آه كقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ثم أزاه وآنفه بما ذكره أمن قبله ووعده بالنصر بقوله تعالى ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين Allah ya ce manzala sallama ba shi da laifi kuma sai Allah ya ɗora musu su ne masu taurin kai masu laifi saboda sun ƙare ta ayoyin Allah wannan kuma Allah ya nuna musu cewa shi ne haƙiƙanin zalunci domin musu yana kasancewa ne ga wanda ya san abu ya musa shi ya yi inkarin abun shi ake ce masa jihadu ya jihaduna kamar faɗin Allah da tabaraka ta'ala da yake cewa sun musa ayoyin Allah kuma amma kuma kawunan su sun tabbatar da gaske ne me yasa suka musa saboda zalunci da kuma girman kai can wajen isar annabi annabi Musa sai Allah ya haƙurtar da manzo sallama sai ya ɗebe masa kewa ya ambace saboda abin da ya ambata a can a can wanda ya gabata Allah ya masa alƙawarin taimako a cikin faɗin Allah da yake cewa manzanni an ƙaryata su kafin ka zo sun yi haƙuri akan abin da aka ƙaryata su har taimakonmu ya zo in ji Allah saboda haka ka ji labarin labarin manzanni ya zo maka fa man qara'a wanda ya karanta la yukzibunaka bit takfifi fa ma'anahu la yajidunaka kaziban wanda suka karanta fa innahum la yukzibunaka kamar yadda warshi ya karanta riwayar nafi'u kenan qira'ar nafi'u shi riwayar warshi shi ya karanta la yukzibunaka kaman asimu da hafsu hafsu kuma ya karanta la yukazzibunaka saboda shi kuma qira'arsa riwayarsa qira'ar asimu ne to wanda ya karanta la yukazzibunaka bi takfifi ma'ana ba su same ka mai ƙarya bane wa qala al-farra'u wal kisa'i la yaquluna innaka kazibun farra'u da kisa'i da suka fassara wannan aya suka ce ba za su iya ce maka kai makarici bane saboda sun san kai baka da ƙarya wa qila la yahtajuna ala kazibika wala yasbitunahu wasu kuma suka ce a ba za su kafa hujja akan cewa abinda kake faɗa musu ƙarya ne ba kuma ba su isa su tabbatar da cewa kai ƙarya kake yi ba wa man qara bi tashdidi wanda ya karanta fa innahum la yukazzibunaka fa ma'anahu la yasibunaka ila al-kadhibi ma'anar sa ba za su danganta ka zuwa ga ƙarya ba wa qila la yataqiduna kadhibaka wasu kuma suka ce a ba za su kudurta a ransu ma cewa kai ƙarya kake ba saboda sun jarraba ka sun sa kai mai gaskiya ne wa mimma zikra min khasa'isihi wa birrillahi ta'ala bihi أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم فقال يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا داود يا عيسى يا, زك... يا زكريا يا يحيى فلم يخاطب هو إلا يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر a cikin abin da aka ambata na keɓance keɓancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin yadda Allah tabaraka ta'ala yake masa magana Allah ya yi wa annabawa dukkan su ya ambace su da sunayensu yakan ambaci annabi adam ya adam uskun anta wa zawjuka ya nuhu ihbid bi salamin minna ya ibrahim arid an haza ya musa ya dawud kowa da sunan sa ake ambaton sa ya isa ya zakariya ya yahaya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kira sunan sa ba sai ace ya ayyuhar rasulu ya wannan babban manzo ya ayyuhan nabiyyu ya wannan babban annabi ya ayyuhal muzammiru ya wannan da yake neman a lullube shi ya ayyuhal muddassiru ya wannan wanda yake neman a rufe shi wannan shine ƙarshen wannan fasali na uku الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره wannan fasali na hudu zai karantar da mu rantsuwa da Allah ya yi tabaraka ta'ala da girman darajar annabi Allah ne da kansa sai ya rantsa da girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala la amruka innahum la fi sakartihim ya'mahun ittafaqa ahlu tafsir fi hadha annahu qasam min Allah jalla jalaluhu bi muddati hayati Muhammad sallallahu alaihi wasallama وأصله دم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال ومعناه وبقائك يا محمد وقيل وعيشك وقيل وحياتك وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف Allah tabaraka ta'ala ce na rantse da rayuwarka lalle wa kafiran nan suna ta ɗimuwa a cikin mayansu to wannan mutane tafsiri gaba ɗaya sun haɗu cewa rantsuwa ne la'amruka ina rantsuwa ne Allah ne kuma ya rantsa ya rantsa da da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin sa umru ne to saboda ana yawan amfani da shi sai aka ce amruka amma aka masa fataha ma'anarsa Allah yana rantsuwa da kasancewanka in dai kana nan Allah yana rantsuwa da kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce Allah yana rantsuwa da rayuwarka ne wasu suka ce Allah yana rantsuwa Allah yana rantsuwa da hayatuka aishuka ko hayatuka wannan dai kawai yana nuna mutane ƙarshen girmamawa da Allah yake wa annabi da kuma kaiwa matuƙa wajen birru ma'ana yadda ɗaukakawa da kuma yadda Allah da kansa yake bin annabi sallallahu alaihi wasallam qalam ma abbas radiyallahu anhuma ma khalaqa Allah ta'ala wa ma zara'a wa ma bara nafsan akrama alaihi min muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma sami'tu Allah ta'ala aksa bi hayati ahadin ghairihi Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yarda yace Allah Allah bai halicci wani abu Allah kuma bai farar da wani abu Allah kuma bai kirkiri wani rai wanda ya kai girmansa ya kai wajen Allah kamar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace kuma ban ji Allah ya ambaci rayuwar wani ba in ba rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala Abu Jawzai ma aqsama Allah ta'ala bi hayati ahadin ghairi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu akramul bariyati indahu shi kuma Abu Jawzai sai Allah bai rantsa da rayuwar wani ba in ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda shine mafificin halitta a wajen Allah shine mafi girman halitta a wajen Allah وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم الآيات زوا آيوي مثلا داما اختلف المفسرون في معنى ياسين فسر قرآن سن سابا منين معنى ياسين إنكم على أقوال أن يزنتك ديوا فحكى أبو محمد المكي أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي عند ربي عشرة أسماء ذكر منها أن طه وياسين اسمان له آه إيش أبو محمد المكي يا حكاية عن رويته hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina da sunaye guda goma a waje da nake da su wajen ubangiji na a cikin su manzo Allah sai ya ambace daha da yasin duk sunayen sa ne wa ka Abu Abdurrahman as-Sulami an Ja'far as-Sadiq annahu arada ya sayyidu mukharabat al-nabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma Ja'far as-Sadiq Abdu Abu Abdurrahman as-Sulami ya aka daga Ja'far as-Sadiq yace abinda ake nufi da yasin inna mana ya sayyidu ya shugaba alhali kuma ana magana da annabi ne sallallahu alaihi wasallama وعن ابن عباس يا فيق يا إنسان أراد محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس كما يدعي فسر يا يا إنسان أما إنسان النبي أتي نفي صلى الله عليه وسلم كما شي كأين موتو وقال هو قسم yace shi rantsuwa ne shi ya sun dimma rantsuwa ne Allah yana rantsuwa ne da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ga wal Qur'an hakim ya biyo wa huwa min asma'illahi ta'ala alhali kuma ya sun dina suna ne cikin sunayen Allah wa qala zajjaju qila ma'anahu ya Muhammadu wa qila ya rajulu wa qila ya insanu zajjaji ya ce wasu sun ce manan ya sun dinna ya muhammadu ake nufi wasu kuma suka ce a ya rajulu ake nufi wasu kuma suka ce ya insanu ake nufi wani ne da hanafiyati ya sin ya muhammadu wa an ka'abi ya sin qasamun aqsama Allah ta'ala bihi qabla an yakhluqa as-samaa'a wal arda bi alfi amin ya muhammadu innaka laminal mursalin thumma qala al-qur'an al-hakim innaka laminal mursalin a ibn hanafiyati yace ya sin dinna mana ya muhammadu ne ka'abu kuma yace ya sin dinna rantsuwa ne da Allah tabaraka ta'ala ya rantse kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu biyu Allah ya ce ya Muhammadu na rantse kai din nan kana cikin manzanni sai Allah ya ce sai ya kawo ya ƙara rantsuwa da Qur'ani ya ce wal Qur'ani hakim ya rantse da Qur'ani mai hikiman nan innaka laminal mursalin kana cikin manzanni fa in guddira annahu min asma'ihi ta sallallahu alaihi wa sallama wa sahha fihi annahu qasamun kana fihi min at-ta'zim ma taqaddama idan aka kaddara yasin dinnan suna ne cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta lalle rantsuwa ne to kaga nan ma wata girmamawa ne wanda ta gaba kamar yadda muka gabatar Allah ya rantsa da sunan Annabi kenan mai akidu fihi alqasama arful qasam al-akhir alaihi da Allah ya rasa al-Qur'ani hakim akan yasin shine ya tabbatar da cewa a sai yasin din ma rantsuwa ne sunan Annabi na akarar da shi wa in kana bima nan ne da'i فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه أي طريق لا عجاج فيه ولا عدول عن الحق yace ko da yake ya zo da ma'ana irin na kira kaman kira aka ya fi ya ya ya rasulullahi kira amma yace to amma har da haka ai inda zai tabbatar da cewa rantsuwa Allah yayi to ga wata rantsuwa ta biyo baya wal qur'anul hakim kenan kuma rantsuwar da ta zo tana tabbatar da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi masa shaida da shiriyarsa innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim Allah tabaraka ta'ala ya rantsa da sunan annabi da kuma littafinsa cewa annabin nan yana cikin manzanni saboda wahayin da Allah ya yi masa zuwa ga bayinsa da kuma annabi yana kan tafarki madaidaici daga imaninsa ma'ana yana cikin yana kan hanya wanda ba ta karkatewa ba ta bauɗewa kuma daga barin gaskiya qala naqasu lam yusmi Allah ta'ala li ahadin min anbiya'ihi bi risalati fi kitabihi illa lahu wa fihi bil ta'zimihi wa tamjidihi ala ta'wili man qala innahu ya sayyidu ma fihi na ƙarshe shi Allah tabaraka ta'ala bai rantse da wani a cikin annabawansa ba yace wane na rantse kai manzo ne ba a cikin littafinsa sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki akwai girma manzo Allah sallama da karrama shi akan wanda suka fassara cewa innahu ya sayyidu dinna wa qala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adama wala fakra manzo Allah sallama ya ce ni shugaban ƴaƴan annabi adam ne ba alfari bane wa qala ta'ala لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد الله يتي نارا إلى ونن غري نمكة سألة أما فإن كان غري وتنزل ورسي النبي ينا غري تسيكنا الرزق رسي إن قيل أكش لا أقسم به إذا لم تكن فيه أسيدا بعد خروجك منه Allah kawa Allah ya ce to ina rantsuwa da garin Makka in kana ciki in ka bar Makka ba na rantsuwa da ita kaga ban rantsa da Makka ba ko kuma da garin da in ba ka cikin gari in dai ka fita kabar gari to ban rabda da shi ba a kawo makiyo wakila wasu ba suka ce langol ladin nan za'ida sun za'ida ce ma'ana ugusimu kawai saboda ko kuma mutanen balaga ko su ce fila da yake mutanen nahawa ne ba su da ladabi su duk ziyada na qur'ani ziyada suke ce masa amma mutanen balaga sila suke cewa wakila suka ce la ladin nan za'ida sun za'ida ce ma'ana ƙari ne ai ugusumu bihi ina rantsuwa da wannan gari na makka wa anta bihi ya muhammadu halalun aw hillun laka ma fa'alta fihi ala tafsirani na rantse da wannan gari kuma in matukar kai kana cikin wannan garin kai halali ne ma'ana kai garin gashi haram ne amma manzo Allah sallallahu an halatta masa duk abin da aka haramta garin shi manzo Allah sallallahu halal ne a wajensa ko kuma garin kansa ma gaba ɗayan halatta shi a gare ka duk abin da ka aikata a ciki Allah ya yarda akan tafsirai da waɗannan tafsirai guda biyu wal murad bil baladi inda haula'i makkatu garin da Allah yake rantsuwa da shi wajen waɗannan masu tafsiri suka ce makka ne wa qala al wasidi aina halifu laka bi hadha al baladi alladhi sharraftahu bi makanika fihi hayyan wa bi barakatika mayyitan yani al madinata wa wasidi kuma ta Allah ya ce ina rantsuwa da wannan gari wanda kai ka ɗaukaka garin saboda darajarka in kana kana raye ga kanan darajar ka ta ɗaukaka gari in baka raye baka raye nan kuma bayan kayi wafati nan kuma gari ya samu albarka da albarkar ka sai ce to garin da ake nufi garin Madina ne Madina ya ɗaukaka saboda manzo Allah sallallahu yana ciki da manzo Allah ya wafati kuma gari ya ɗaukaka saboda jikin annabi yana kwance a ciki wal awwalu asahu yace na farko sai yafi inganci li anna surata makkiyatu domin surar ta makka ce wa ba da hu sahihu qawluhu ta'ala abin da yake bayan sa shi yake inganta fadin Allah da yake wa anta hillum bi hadzal baladi wa nahawu qawlu inna da'in fi tafsir qawli ta'ala wa hadzal balad al amin haka ibnu da'i ya fassara wannan aya wa hadzal balad al amin da wannan gari amintacce tin wa zaitun wa hadzal balad al amin qala amma Allah ta'ala bi muqamihi fiha wa kaunihi biha fa inna kaunahu amanun haythu kana shi ibn Ra'i yace Allah ya amintar da gari saboda manzo Allah sallama ya zauna a gari da kuma kasancewa sa a cikin gari kasancewa annabi duk inda yake guri ya zama amana duk inda manzo Allah sallama yake to wajen ya zama amana ya amin ya amince sun magana ta'ala sai Allah ya ce wa walidin wa ma walada to wannan wa walidin wa ma walada man qala arada adama fa huwa amun wa man qala huwa ibrahimu wa ma walada fa insha Allah ta'ala isharatu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam وتضمن سورة القسم به صلى الله عليه وسلم في موضعين da Allah ya ce wa walidin wa ma walada wasu suka ce abin da ake nufi Adamu shine walidi ne to wannan ya zama amu kenan idan kuma wasu suka suka ce a Ibrahim ake nufi to nan kuma ina ce Ibrahim da abin da Ibrahim ya haifa to nan kuma ishara ne zuwa ga manzo Allah sallama da yi manzo Allah sallama yana daga cikin zuriyar Annabi Ibrahim wadannan mana suratu al-qasama bihi sallallahu sallama surar ta kunce rantsuwa da annabin anan ma a waje biyu kenan can an rantsai da shi saboda zaman sa a makka wa anta hillum bi hadha al-walad sannan sake rantsuwa da shi wa walidin wa ma walada wa ma waladin shine wa qala ta'ala alif lam mim zalika al-kitabu la rayba fi to wannan alif lam mim din nan qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace hadhihi al-huruf aqsamun aqsama Allah ta'ala biha wa anhu wa nam abdullah ibn abbas yace wayannan harufa da alif din da lam din da mim din harufa ne amma rantsuwa ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya yi rantsuwa da da wannan harfan na'am wa anhu an ghairihi to alhamdulillah za mu aje darasin mu nan insha Allah sai mun sake dawowa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين To masu sauraron mu a nan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin Getar Nigeria Limited da ɗauki nauyin kawo muku. Sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Rediyon Progress Gombe da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب